إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn jami'a yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar biyu ga watan rabi isani hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 27 ga watan goma 2022 miladiyya yau karatunmu bangaren mustalahil hadis ne da muna karatu cikin littafin taisiru mustalahil hadis واللفر الشيخ الدكتور محمود أحمد الطحان رحمه الله تعالى وحفظه الله بند لبار مطور شينا درنسا wannan shi ne addarsu darasi na majalisi na 33 a cikin wannan littafi shi ne majalisi na 33 sannan kuma za mu shiga sabon babi albabu thani babi na biyu babi na biyu zai magana akan sifatu man tuqbalu ruwayatuhu wa ma yata'allaqu bi dhalik min al-jarh wa at-ta'dil sifar wanda ake karbar ruwayarsa da kuma abin da yake da alaka da wannan na bangaren fallasa da yabo aljarhu shine a jarraha mutum a fallasa shi a faɗi wani aibinsa da zai sa ba za a karɓi hadisinsa ba at-ta'dil shine kuma a nuna adalcinsa cewa mutum ne adali mai kiyayewa wanda ya cancanta a karɓi hadisinsa to sai aka yi masa ta'arifi da aljarhu wa ta'dil saboda a rika ganewa kawai aljarhu shine wanda aka rauna aka yi masa rauni aka illata shi da wata illa da za ta sa a ƙi karɓan hadisinsa a ta'adil kuma shine wanda aka addala shi ma'ana aka ba shi matsayin da za a iya karɓar hadisinsa cewa mutum ne wanda ya cancanta a karɓi hadisinsa ta wannan kuma abu ne da yake da alaƙa da bayani akan sifar wanda ake karɓar ruwayarsa yana da alaƙa aljarhuwar ta'adil ɗin ita ce shine abin da zai wato ajarhuta ita ce sifar da za ta ita ce sifar da za ta tabbatar da cewa ana iya karɓar ruwayar mutum ko ba iya karɓarsa sifar da aka ba shi ta ajarhu ɗin ko ta'adil an gane ya an sifata shi da cewa mutum ne an sifata shi da wasu abubuwa da za su jarraha shi to kaga ya samu sifar da za ta hana a karɓi ruwayarsa don kuma an sifata shi da abubuwa da za su addala shi su nuna cewa karɓaɓɓe ne to kaga an ba shi sifar da za ta sa a karɓi ruwayarsa gane? to akan wannan babin zai yi magana to babin yana da mabahis guda uku ya ce almabhasul awwal mabhasi na farko firrawi wa shuruti qabulihi mabhasin zai magana akan marwaici da kuma sharuɗan karɓarsa marwaici da sharuɗan karɓarsa al-mabhasu sani mabhasi na biyu shi kuma ya ce fikiratun amma an kutubi jarhi wata ne yake wani tunani gamamme dangance da littattafan aljarhi wata ne fikira amma an kutubi jarhi wa ta'dil za mu zo mu magana akan wannan mabhasin insha Allah sai al-mabhas thalis mabhasi na uku maratibul jarhi wa ta'dil matakan jarhu wa ta'dil an gane shi kansa jarhu din mataki mataki ne ta'dil din ma mataki mataki ne to duka bayani akan wannan zai zo insha Allah ta'ala to za mu fara da al-mabhasul awwal mabhas na farko fi rawi wa shuruti qabulihi da zai magana akan marwaici da kuma sharuɗan karɓarsa marwaici da sharuɗan karɓarsa أولا قبل فرقه مقدمة تمهيدية وتا مقدمة أمطعين شنفئة da za a yi wa wannan mabhas din ma'ana zai fara da wata shimfiɗa da zai yi kafin ya zo da bayanin da ake da ake bukata ko da yake da alaka da mabhas din ya ce rubbama anna hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasiluna an tariqir ruwat ربما كو بما ني بما بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة kasancewar lallai hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam yasiluna an tariqir ruwat yana iso mana ne ta hanyar marwaita in ba ta hanyar marwaita ba inda za ka iya samun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata na manzon Allah ne sai ta hanyar mai marwaita fahim arrakizatul ula fil ma'rifati fi ma'rifati sihhatil hadisi aw adami sihhatihi da haka marwaita hadisi su ne wato markazi arrakiza madogara ta farko su ne arrakizatul ula madogara ta farko fi ma'rifati sihhatil hadisi wajen sanin ingancin hadisi au adami sihatihi ko kuma rashin ingancinsa su ne ne su ne madogara in babu su to babu ba za a san wannan ba in babu ruwat to ba za a san ingancin hadisi ko rashin ingancinsa ba mun gane lidhalika to wannan shi yasa ittahama ihtamma lidhalika ihtamma ulama'ul hadis bir ruwat shi yasa malaman hadisi suka himmanta matuƙa game da marwaita saninsu ciki da waje wa sharatu liqabuli ruwayatihim shurutan daƙiƙa muhkama sannan suka gigginda ya sharuɗa domin karɓar ruwayoyinsu sharuɗan da sai da aka tsaya aka aka abin nan sai da aka tsaya aka zurfafa tunani wajen gindaya su sharuɗa ne daƙiƙa wanda aka zurfafa tunani a kai kafin a gindaya su sannan kuma muhkama wato sharuɗa ne waɗanda suke ingantattu in aka ce muhkam shine abin da yake mutkan abin da aka inganta shi ma'ana sai suka zaɓi sharuɗa wanda suke sharuɗa ingantattu masu kyau wanda duk wanda ya cika su to lallai ya cancanta a karɓi ruwayarsa shurutan daƙiƙa muhkama aka ce abu daƙiƙ ne shi ne abin da yake kada ya ce masa siriri ko kuma abin da yake baya da kauri an gane shi imana abin da ana ce masa daƙiƙ to abin da ana sifata abu da cewa daƙiƙ ne idan ya kasance an zumfa tunani a kansa kafin a fito da shi ma'ana sharuɗa ne wanda aka sai da aka goge matuka aka darje sannan aka tsamo su wanda kuma suka dace da muhallinsu wanda duk wanda ya cika su da ya cancanta a karɓar wayarsu wanda kuma ya saba musu kaga bai cancanta a karɓar wayarsa ba shi yasa sharuɗa ne muhkama wanda suke an inganta su tadullu ala bu'di nazrihim wanda wa'annan sharuɗan da suka gindaya suna nuni zuwa ga zurfin tunaninsu cewa nazarinsu ya ya abin nan suna da hangen nesa ba haushe yake cewa bu'udin nazar shine hangen nesa ma'ana mutane ne wanda suke da hangen nesa wannan sharuɗan da suka sa yana nuni zuwa ga hangen nesan su wa sadari tafkiri da kuma dacewar tunaninsu wato mutane ne wanda suke da tunani daidaitacce tunani wanda ya dace da daidai wa jaudati tariqatihim kuma wannan yana nuni zuwa ga kyan hanyar su kyan tafarkin su tafarkin da suke kai lalle mai kyau ne in ka duba sharuɗan zai tabbatar maka da haka sai ce wa hadhihi shurut to wa'annan sharuɗa allati ishtaratuha fi rawi wanda suka sharɗanta su a tattare da rawi wa shurutul ukhra da sauran sharuɗa allati ishtaratuha li qabul hadisi wal akhbar wanda suka sharɗanta su domin karɓar hadisi da labarai wa'annan sharuɗan lam tatawassal ilaihi ayyu millatin min al milal lam tatawassalu ilaiha jamil lam tatawassal ilaiha ayyu millatin min al milal ba wata milla ma'ana ba wata wato al'umma wadda take da wani addini ko wata al'umma da take kan wani tsari da suka kai da suka kai irin wannan abin nan da suka kai ko in ce iliminsu ko matsayinsu ko tunaninsu ko gogewarsu ya kai su samar da irin waɗannan sharuɗa domin tabbatar da labaran da suke faɗa ko suke yaɗawa ban san ba in bayanin ya fito sharuɗan da malaman hadisi suka sa na musulunci ba a taɓa samun wata al'umma da take da irin wa'annan sharuɗan ba wajen karɓar labarai ba a taɓa samun wata al'umma a baya a tarihi kai har yanzu da muke ciki ba a taɓa samun wata al'ummar da take da irin wa'annan sharuɗan ba wajen a karɓi labari a yadda da shi sai su da wannan ilimi nasu da suka da suka sa wannan sharuɗa nasu da suka sa wajen karɓar hadisin manzan Allah sallama ya tabbatar da hangen nesan su da kuma dacewar tunaninsu da kuma kyan tafarkin da suke kai ba wata al'umma alfawa al'umma ce ta addini wadda take ɗauke da wani addini yahudanci ne ko nasaranci kuma wani addini ne ko wata al'umma da take tafiya akan wani tsari da aka same su da irin wa'annan sharuɗa wajen karɓar labari don a tabbatar da gaskiyar labarin sai an cika wa'annan sharuɗa babu al'ummar da take da irin wannan ya ce hatta fi hadha al'asr hatta a wannan zamani da muke ciki alati yasifuhu ashabuhu bil manhajiyya wa diqqa wadda ma'abuta zamanin suke sifata shi da cewa zamani ne wanda yake wato wanda suke sifata shi bil manhajiyya zamanin bincike almanhajiya shine turqul bahs wa dirasa ana zamani ne wanda aka samar masa da hanyoyin bincike da bibiyar abubuwa a yi darasin su keke da keke shi yasa 'yan wannan zamanin suke tuciya da wannan suke kiran zamanin su da suna wato suke suke sifata shi da da abin nan bil manhajiyya wa diqqa cewa zamani ne da ake bin diddigin abubuwa kafin a tabbatar da su kuma zamani ne da ake da hanyoyin bincike da yawa da za ka ba su da binciken likitanci irin wanda ake da shi a yanzu ba su da binciken sararin samaniya irin wanda ake da shi a hanyoyi ba su da hanyoyin binciken likitanci ko hanyoyin binciken sararin samaniya ko hanyoyin binciken ilimin cikin ƙasa ko hanyoyin kaza wanda ake da shi a yau a da babu shi wannan ina fata an gane ba su da irin wannan a da ba su da irin wannan amma a yanzu akwai wa'innan hanyoyi na bincike to amma duk da kasancewar wannan zamanin ya yi fice na samar da hanyoyin bincike a cikin al'amurra amma duk da haka a wajen bincike game da labari da ake yadawa a kafafen labarai kafafen sadarwa da wanda marubuta suke rubutawa za ka samu wajen tabbatar da labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba su da irin wa'in sharuɗa ko akwai ba su da yan jarida na yanzu in za su yada labarai suna kiyaye suna bin wa'in sharuɗa ba sa bin su kaga zamani ne da ake gani zamani da ake da gogewa wajen hanyoyin bincike game da abubuwa bincike game da akwai hanyoyin na ayi binciken yanzu akwai hanyoyi yanzu har hanya gare su na a gano ƙarya kake ko gaske a jona maka na'ura in ka faɗi magana na'ura ta ce da gaske kake in ka faɗi ƙarya na'ura ta ce ka zubo ta akwai na'ura wannan tana nan za a jujjuna wa mutum ita in ana son a gano labaran da ya faɗa da gaske ne ko ƙarya ne in yayi ƙarya ta ce ka yi ƙarya sai ta rubuta in yayi gaskiya ta ce yayi gaskiya da ba su da irin wannan ba su da shi kaga wannan zamani akwai hanyoyin bincike da dama har ma a gano gaskiya da ƙarya akwai hanyoyin da ake suke bi duk da na'ura ce tana iya dacewa tana iya kuskure ita ba almuhim dai wannan zamani akwai hanyoyin bincike fiye da da wanda ake bin abu keke da keke kafin a tabbatar da shi amma duk da haka fa innahu lam yashtaritu lam yashtaritu fi naqlati al-akhbar ash-shurut allati ishtarataha ulama ishtarataha ulama al-mustalah fi rawi amma duk da haka ba su gigginda sharuɗa ba a wajen nakalto labarai irin sharuɗan da malaman ilimin mustalawul hadis suka suka gindaya suka sharɗanta game da rawi ba su sa irin wa'annan sharuɗan ba mutanen yanzu bal wala aqallu minha bai kai ce ko da wato aqallu wala aqallu ko da abin da yake mafi karanci daga wannan ba su gindaya ba ba su da wala wala aqallu wala aqallu min zalik ba su da shi kun gane wala aqalla minha ko abin da bai kai wannan ba a ce rabi ko kwata na sharuɗan da suka sa mutane yanzu ba su sa ba fa kasirun min al-akhbar da yawa daga cikin labarai allati tatanaqaluha wakalatul anba ar-rasmiyya la yusaqu biha wa la yurkanu ila sidqiha yace da yawa daga cikin labarai allati tatanaqaluha wakalatul anba ar-rasmiya waɗanda wakilan yaɗa labaran gwamnati wakilan yaɗa labarai a gwamnatance shine ar-rasmiya din ai akwai kafafen yaɗa labarai na na gwamnati wanda kuma akwai wakilansu ana son duk labarin da za a yaɗa a tabbatar da cewa ya inganta don kar a yaɗa labarai a gwamnatance ya zama bai tabbata ba to hatta su idan suka yada labari la yusaqu biha ba a amintuwa da labaran wala yurkanu ila sidqiha ba a karkata zuwa ga gaskiyar su 100 bisa 100 saboda me ba a dora su akan waɗancan sharuɗa ba ta yi wa zama gaskiya ta yi zuwa zama ƙarya ta yi zuwa zama labarai ne wanda yake gyara gwamnati eh a dora kawai in abu ne wanda yan sai an faɗa zai kawo ma gwamnatin bakin jini sai a ki faɗa ko a faɗe shi ba daidai ba in an ce an kashe mutum ɗari yan ƙasa za su ji ba daɗi sai a ce goma an gane in kuma an yi ɗanyi wannan abu kaɗan wanda bai taka karya karya sai zo a ta nuna shi ana bunƙasa shi ana sake maimaito shi dan wani aiki da aka yi haka wanda bai taka karya karya ba to sai a sa a ta nuna shi a ta nuna kuma ana kamba ma shi kuma ana nuna an yi wani abun bajinta wanda bai yi wa abin da ake faɗa ɗin bai kai abin da aka yi ba haka duk tana iya faruwa ko ba ta faruwa tana faruwa tunda kafafen sadarwar a hannun shugabannin suke a hannun gwamnatocin suke su suke sarrafa su yadda suke so haka ba za su yadda a yada abin da zai abin da zai abin nan ɗinsu ba abin da zai samu su bakin jini ba shi yasa in sun yada labaran sai kaga mutane ba sa gamsuwa kun gane wa zalika bi sababi ruwat bi sababi ruwati hal majhulin ya ce saboda marwaita labaran an jahilce su sai da a ce an yi aikata kaza guri kaza ko an faɗi ba a san waye ba waɗanda suke rawaito labaran mutane da aka jahilce su shi wanda ya hau yana faɗa yana cewa eh gwamnati ta yi kaza ta yi kaza ko kuma an yi kaza an yi kaza ko an kashe mutum kaza ba wanda ya san makaryaci ne ko mai gaskiya ne ko musulmi ne ko galibi wanda zai huma yana faɗa wataƙila ma ba musulmi bane ba asali ya hau yana ta faɗan labarai mai yiwa ma ba musulmi bane mai yiwa wani fasikin mutum ne an san shi da shaye-shaye ko zinace-zinace kuma ya hau yana ta labari wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi bai san shi ba to rashin sanin shi wane ne ko me halayensa shi yasa in ya faɗi labaran sai mutane su kasa su kasa gamsu wa ma afatul akhbari illa ruwatuha shi yasa ce ba abin da yake shine illan labarai sai marwaita labaran illan labari wanda ya ruwaito shi an gane duk wanda ya rawaito shi na kirki ne sai a gamsu in ba na kirki bane sai a kasa gamsuwa wa kasiran ma yasharu adam sihhati tilkal akhbar ba'da qalil yace so da dama ma rashin ingancin labaran da suke yadawa yake yana tabbata bayan dan lokaci kankani sai yada labaran bayan dan lokaci kankani a gano ƙarya ne kuma a gwamnatance aka yada labarin amma bayan dan lokaci kankani sai a gano ƙarya ce kawai wannan tana faruwa da dama abinda dai malai yake so ya ce ana hatta kafafe na sada labarai na yada labarai an rasmiya na na gwamnati wanda aka wakilta masu yada labaran sai da aka zaba aka darje duk da haka suna yada labarai na bogi suna yada labarai na ƙarya suna yada labaran da daga baya ake gano cewa ba gaskiya ba ne ma'ana dai ba su sa waɗancan sharuɗa irin na waɗancan malaman ba don haka wa'innan sharuɗan da malaman suka sa yana tabbatar da duk labarin da aka tabbatar maka cewa wannan maganan na annabi ce to ka gamsu cewa ta annabi ce dan bid'a ne yake ganin ai hadisi kana iya kirkirwa ma da kanka wani ya taba faɗa mu haka in ci hadisi ko kaɗai ma ni na gada ma yanzu ma ba sai kirkiro ba larabci ba ne in ka iya larabci yau ma ba sai ka kirkiro hadisi ba sai na yi dariya saboda bai san inda kuma malami ne babban malami ne na bid'a sai na ja mashi hadisi sai yake cewa in dai hadisi in dai hadisi ne ba kawai kirkirowa da kuke kuna faɗa ba ko yanzu na gada ma ne ma ba sai kirkiro hadisi ba wannan jahilci ne akwai masu ganin hadisan ma kawai ganin dama ake ana kirkirowa haka suke gani duk hadisin da kaga an ce maka ya inganta to lalle ka gamsu cewa ya inganta saboda an ka bayyana maka hanyar da aka bi kafin a inganta shi zaka yi mamaki na fatan fahimta to wannan shine shimfiɗar da malayi sai ya ce na biyu shurutu qabulur rawi sharuɗan karɓar marwaci ajma'ul jamahir min a'immatil hadisi wal fiqh jamhur na malamai sun yi ijma'i daga cikin jagororin hadisi da fiqh annahu yushtaratu fi rawi shartani asasiyani ana gindaya wa marwayacin hadisi sharuɗa guda biyu wanda su ne asasi su ne dandamali su ne tushe kafin a karɓi ruwayarsa huma wanda sharuɗan su ne al'adala na farko alif al'adala adalci wa ya nuna biha an ya kuna rawi musliman baligan aqilan saliman min asbabil fuski min asbabil fuski saliman min khawarim muru'a adala in aka ce adala abinda ake nufi da ita shine ya kasance marwaicin musulmi ne baligi ne mai hankali ne sannan saliman min asbabil fusq min asbabil fisqi kubutacce ne daga sababban fasikanci duk wani sababi da yake sa mutum ya zama fasiki ya kubuta ba a taba jin shi da ƙarya ko annamimanci ko zagin wani ko giba ko shan giya ko sata ko wani abu ne irin wannan abubuwa da suke nuna fasikanci ba a san shi da wannan ba ba wanda isa ya zo ya zarge shi da ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa sannan salima min khawari min muru'a ya kubuta daga abubuwan da suke wato kawo matsala suke kawo baraka a cikin muru'ar mutum muru'a shine kiyaye mutuncinka kiyaye mutunci ba ma abin da za a ce masa sabo ba a hatta abin da zai taba mutuncinka ba a same su da wannan ba kun fahimta abinda zai taba mutuncin mutum ko a ganka gurin da bai dace a ganka ba ko a ga kana yin wani abu da bai dace a matsayinka a ga kana yin sa ba irin masu taya kan hanya suna cin abinci misali ko a ganka kana shan rake akan hanya kana tafiya kan hanya kana shan rake akwai wanda zai iya maka hadisi ya ce haramun ne ka sha rake a hanya ba babu hadisin da ya nuna haram ko a ga kana fitsari a tsaye misali a gurin da in an yi fitsarin a tsaye al'adansu yana zubar da mutunci to ba zai yadda yi wannan ba tunda abu ne wani guri in an yi ba bai su sun saba da wannan su wani abu ba matsala ba ne akwai abin da a wani waje in an yi shi yana zubar da muru'a a wani guri kuma in an yi shi baya baya taba muru'ar mutum to a inda abu yake taba muru'a inda ba abu bane da shari'a ta wajabta shi ko ta mustahabbantar da shi to bai kamata mutum ya yi shi ba na ba zan fahimta to sun kubuta daga wannan to wannan su ake cewa shi ake cewa adala ba na biyu addabtu harda shine addabt kiyaye abu wa ya'anuna bihi abinda suke nufi da shi a yakuna rawi rawin ya kasance ghayr mukhalifin lithiqati baya sabawa amintattun mutane a cikin abin da yake ruwaitowa wala sayi alhifzi abinna wala sayi alhifzi abinna wala sayi alhifzi sannan kuma ba mai lala wato lalatattar harda bane akwai wanda ake ce masa sai ilhiz wanda baya kiyaye abu da kyau ko zama baya iya rikewa ma ko kuma baya rikewa da kyau in ya ji abu sai ya faɗi shi bayan da ya ji shi ba wala fahishin galat ko kuma wanda kurakuransa suke yin tsanani ya zama abin da yake faɗa na kurakurai sun fi wanda yake faɗa na daidai yawa kun gane wala bu gaffalan ba gafalallen mutum bane wanda yake wanda yake gafalalle wala kasiran auham ba mai yawan wahami ba wanda yake yawan wahami ya faɗi a saɓanin yadda yake duk ya zama ya kubuta daga wa'annan abubuwa yana kiyaye abu da kyau ya faɗe shi yadda ya ji shi ko da lafazinsa ko da ma'anansa to wannan shine sharadi na biyu to yanzu wane ne ake sama wannan sharadin a cikin masu yada labarai masu yada labarai a yau a ce lalle dan jarida ya zama musulmi ne kafin a yadda da abin da ya faɗa ya zama musulmi ne baligi mai hankali wanda ba fasiki ba ba wanda yake mara muru'a ba sannan a dawo a ce mutum ne mai kiyaye abin da ya ji shi ba kowa ba a sa wannan ka'ida kawai in ka je kai wani karatunka ka gano wasu ka'idodinka kawai na wannan fannin kawai za ka zo kai ta abinka duk fasikancin mutum da sauransu wani ma ba musulmi ba ne amma zai hau ya yada labarai kuma kaga mutane sun karba to wannan su ne sharuɗa guda biyu da suke sa a karɓi rawi ya zama karɓaɓɓe al'adala wa dabt wannan duk in ba manta ba a bayanan mu na sharuɗan hadisi sahihi mun ambace su sannan na uku bima tusbatul adala da me ake tabbatar da adalci da me ake tabbatar da adalcin mutum ya za a gane wa'annan abubuwa da muka ambata mutum yana da su ya ce tusbatul adala bi ahdi amraini ana tabbatar da adalcin mutum da ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu alif na ɗaya imma bi tansisi mu'addilina alaiha ko dai a samu masu addalawa malaman da suka cancanta su yi wa mutum yabo su addala shi sun nassanta cewa wani adalin mutum ne ya cika abubuwan da ake bukata na adala ai an ya nussa ulama'u ta'dil aw wahidin minhu alaiha a samu malamai na ta'dili ko kuma ɗaya daga cikin su ya nassanta cewa wani adali ne wani siqa ne wani amintacce ne wani kaza ne bayani akan wannan duka zai zo insha Allah a samu tansisi daga malaman ta'dili sun nassanta sun tabbatar biyu abin nan ba وإما بالاستفاضة بالاستفاضة والشهرة كوكما wato ya kasance ta hanyar mutumin ya shahara da adalar an san shi an gane adalar ta riga ta zamo masa jiki kowa ya san cewa wani mutumin kirki ne faman ishtaharat adalatuhu bayna ahli ilm duk wanda adalansa ta shahara a tsakankanin malamai kowa duk malami kana an bata waya ta wannan mutumin kirki ne wanda ya yadu a cikin mutane ya shahara a cikin malamai wa sha'a sana wa alaihi yabo a kansa ya yadu ko ina kafa wannan ya wadatar ko ba a samu wani ya nassanta cewa wani adali ba ne ana yarda cewa adalin ne saboda abin ya yadu a cikin malamai ana ambatonsa za a ce aiwa da ai mutumin kirki ne wala ya taju ba da zalika ila mu'addilin ya nusu ale to bayan wannan baya buƙatar wani mai mai mai wato abin nan wani mai addalawa da zai zo ya nassanta a kansa cewa wani adali ne bai buƙatar wannan saboda abu ne da ya yadu a cikin al'umma abu ne da ya yadu a cikin malamai ana ji a bakunan su kowa suna ba sai an samu wani ya nassanta ba wannan yaduwar kadai ya wadatar da shi yace wa zalika wanda wannan mislu a'immatul mislu a'immatul mashhurin kamar a'imma din nan shahararrun nan kal a'immatul arba'a kamar limaman nan guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad rahimahumullah ta'ala wa Sufyanaini da Sufyanonin nan guda biyu Sufyan al-Thawri da Sufyan bin Uyayna wal Auza'i irin su Auza'i wa ghairuhum da wasunsu bal Auza'i wa ghairihim da wasunsu kaga wa'annan duka adalansu ta shahara shi yasa baka ma jin an ce ai imamu malik siqa ko ji an ce ba a bukatar wannan dan adala ce da ta riga ta shahara ba a bukatar sai wani ya nassanta na hudu mazhab ibn abdul bar fi subut al adala mazhabin ibn abdul bar wajen tabbatar da adala shi yana da wata mazhaba tashi daban yana da wata mazhaba tashi wajen tabbatar da adalcin mutum mala yace ra'ayi ibn abdul bar ra'ayin ibn abdul bar shine anna kullu hamil ilmin ma'ruf al-inayati bihi mahmulun amrahu ala al-adala yake cewa dukkan mutumin da yake dauke da ilimi wanda kuma an san shi da bayar da kulawa game da ilimi mutum ne da ya damu da ilimi yace mahmulun amrahu ala al-adala to ana dora al'amarinsa akan cewa shi adali ne hatta ya tabayyana jarhuhu har sai idan wani abu na jarhinsa ya bayyana ma'ana sai an samu wani abu da ya jarraha shi ya bayyana amma za a tafi akan asali adali ne sai idan daga baya an ga wani abu ya bayyana tattare da shi da zai sa a jarraha shi to sai a jarraha shi wahtajja bi hadisi sai kafa hujja da hadisi da yake cewa yahmilu hadha ilma min kulli khalafin aduluhu yace waɗanda suke ɗaukar wannan ilimin daga kowace daga kowane khalaf khalaf su ne wanda suka biyo bayan salaf a cikin kowane karni khalaf ne wanda zai biyo bayan salaf wanda suka wuce wanda suka biyo bayan su to wanda duk suka biyo bayan salaf to wato wanda suke dauke da ilimi suke dauke da wannan ilimin su ne aduluhu adalansa kamar annabi yana nufin ba wanda yake daukar ilimin addini daga cikin khalaf sai wanda suke adalai kun gane ko duk wanda kaga yana dauke da ilimin addinin nan na musulunci aka san shi da damuwa da ilimin addini wanda kuma yana daga cikin khalaf wanda ya biyo bayan salaf kenan to wannan adali ne domin ba wanda yake daukar wannan ilimin sai adalan cikin su yahmilu hadha ilma min kulli khalafin aduluhu adalan cikin sa na wannan khalaf din su suke daukar ilimin ya ce yanfuna anhu takhrif al-ghalin su da wanda suke korewa wannan ilimi na addini musulunci suke kore masa karkatarwar masu zurfafawa yan bid'a masu wuce gona da iri ko da sun shigo da wani abu na tahrifi sai su waje da shi wanti halal mubtilina haka kuma mabannata ko da sun yi kokarin nasabta wani abu da wannan addinin sai su ture shi ko sun yi kokarin jingina ma wani addinin wani abin da bai dace ba to za su ture wannan abin da suka jingina wa ta'awilal jahilina jahilai idan sun zo sun yi wani tawili na banna to waɗannan malaman za su zo su yi mai za su zo su kore wannan tawilin su tabbatar da abin da yake shine daidai to waɗannan dukkanin su adalai ne kamar da hadisin ya nuna sai dai malai yace hadisi rawahu ibn adi fil kamil ibn adi ya rawaito shi a cikin al kamil wa ghayruhu da wasu sa qala al iraqi iraki ya ce lahu turuqun kulluha da'ifa hadisi yana da hanyoyi amma dukkan hanyoyin masu rauni ne la yasbutu minha shay ba wani abu da yake tabbata na daga wayannan hanyoyin yace wa qad hassanahu ba'd ulama wasu daga cikin malamai sun hassana hadisin li kasarati turuqihi saboda yawan hanyoyin da yazo ce wanzuru tafasil ka duba tafasil na bayani akan hadisin a cikin tadribul rawi juz'i na farko shafi na 302 zuwa shafi na 303 mun gane to sai ya hujja da wannan hadisin wa qawluhu hadha ghayru mardi sai ma yace to wannan magana ta ibn abdul bar ba magana bace yardaddiya inda ulama a wajen malamai ba su karbi wannan maganan ba shine hujjar sa amma malamai ba su karbe ta ba لأن الحديث لم يصح دوما حديث نفرق بإنجنت با وعلى فرض صحته كما أما قدر يا إنجنت فإن معناه تو معنانsa shine ليحمل هذا العلم من كل خلف أدوله kamar umarni ne annabi yake badawa ba wai nuna ake duk wanda yake ɗauke da ilimin nan adali ba ne a kamar yana nufin adalai ya zanto su ake so su ɗauki wannan ilimin liyahmil hazal ilma min kulli khalafin aduluhu in ma ya inganta haka yake nufi lallai adalan kowace khalaf na wannan al'umma ya zama su suke ɗauki da wannan ilimin ma'ana su ɗauki wannan ilimin liyahmil hadha al-ilma min kulli khalafin adulu wannan lamun din ana ce mata lamul amri kun gane mun karanta ta a karatun larabci liyahmil shi yasa aka daure lamun din lallai su dauki hadha al-ilmi wannan ilimi na addini min kulli khalaf a cikin kowace al'umma da ta biyo bayan salaf aduluhu adalan cikin su kaga umarni yake badawa ba wai labari yake badawa ba ko abin nan malice bi dalili annahu yujadu man yahmilu hadha al-ilma wa huwa ghayru adil dalilin da yasa kuma aka masa wannan fassara in ma ya inganta saboda ana samun malamai da suke dauke da ilimi kuma ba adalai bane haka ne ko ba haka bane nawa nawa yake faruwa gashi malami ne amma kuma ba adali bane malami ne a same shi fasiki ne malami ne na addini yana da ilimi amma yana fasikanci yana aikata abubuwa da wasu dace ba to in ko haka ne kaga kenan waccan magana ta annabi kamar ta tashi kenan sai a ce annabi ya faɗi magana kuma ta zama ba gaskiya ba annabi ya ce duk wanda ka ganshi da ilimi a cikin wannan addini a cikin wannan al'umma adali ne kuma sai a samu kuma ga wani yana da ilimin kuma ba adali ba ba zai yiwu ba sai zama kowane malami dole ya zama adali ban gane ko to wannan sai nuna ba haka hadisi yake nufi ba sai ce kaifa yu'rafu dabtur rawi shine gabar da muke so yaya ake kuma iya gane har da marwaici a gane wannan rawin babit ne mutum ne wanda yake mai kiyayewa mai harda ai mun ji magana adala ko to yanzu magana dabut ai su ne sharuɗa guda biyu wanda muka ce su ne tushe yace yu'rafu dabtur rawi bi muwafaqatihi istiqat almuttaqin aba almutqinin fi riwaya ana gane hardar marwaici ta hanyar a ga ya wafaqa wa amintattun mutane almutqinina fi riwaya wanda suke da gogewa wanda suke da wato su suke da itqani wanda itqani shine kiyaye abu da kyau a wajen ruwaya wanda suke da irin wannan wanda suke da irin wannan to su ake kira wato wanda suke masu kiyayewa in sun faɗi magana sai a ga ta dace da sauran amintattun mutane fa in wafaqahum fi riwayatihim fa in wafaqahum fi riwayatihim idan ya dace da irin wa'annan a cikin ruwayarsu a cikin ruwayarsu galiban bisa galibi fa huwa dabit to ya zama dabit an gane in ya dace da su a bisa galibi mafi rinjayi yakan dace da amintattu to wannan ya shiga cikin wato wanda suke da dabut wala tadurruhu mukhalafatuhu nadira lahum ya saba wanda za a samu yayi musu wanda bata taka karata karya ba ba za ta cutar da shi ba yace fa in kasarat mukhalafatuhu lahum to amma idan sabawarsa a gare su ta yawaita yahtalla dabtuhu to dabt din sa ya samu matsala walam yuhtah walam yuhtajja bihi kun ba za a yi hujja da maganar da ya faɗa ba an gane ba za a yi hujja da wannan ba to da wannan muka zo ƙarshen gaba akan wa'annan rukunai guda biyu wanda suke so ne asasiyan shine me al'adala wa dabt to lokaci ya ƙure in muka zo sai mu tashi hal tuqbalu jarh wa ta'dilu min ghairi bayan shin ana iya karban jarhi da ta'dili ba tare da bayani ba kawai mutum ya ce wani adali ne ya shiru bai karin bayani ko ce wani ba karbabbe ba ne mai rauni ne kuma ba tare da ya yi karin bayani ba ana iya karba to bayani akan wannan zai zo da sauran abubuwan da zai biyo baya insha Allah da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada kurakurai Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله to muqaddiman nan ta cinye mana lokaci na
kalmar nan ta adala aduluhu ni cikin nan uduluhu uduluhu shine daidai ina ce aduluhu kuskure ne ne da na faɗa uduluhu shine daidai an ka ce udul jam'i ne na adl ba adul ba a ce adul na faɗa bakina ne kuskure ana iya samun wannan matsalan sosai musamman in hankali kaga lokaci ya ƙure ina gaggawa kuma akwai abubuwa da yawa dai da yake ina dan cikin a rikice nake din yau din akwai abubuwa da yawa suka dan tada mu hankali ya rabbil alamin to aka iya ta samu irin wannan in na ce aduluhu kuskure ne uduluhu shine daidai an gane masha Allah assalamu alaikum warahmatullahi